العزيز الحكيم والعاقبة للمتقين والرحمة للعالمين ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لاربا shaji ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya kafin mu tafi hutu kafin azumi mun cike da wato kitabun nikah yau za mu tashi kitab na gaba shine kitabul buyu littafin da zai magana akan mu'amala musamman da kasuwanci mu'amala ce da take da kwarin gaske kuma mai muhimmanci shi za zamanin da na Umar ina so ku rike wannan kalma zamanin da na Umar shago shago yake bi a kasuwa idan ya je tambaye ka baka san sai tambaye ka halal da haram na kasuwanci baka sani ba zai ce a rufe shagon sai ka koma tsoro ka koyo a gurin malamai sai a buɗe su yan karota na wannan lokacin haram da halal suke dubawa in dai suka je shagon ka aka tambaye ka me halal ko haram akan wannan abin da suke cewa eh su ba su ba haraji suke karba zuwa za a tambaye ka ka san halal da haram na wannan kasuwancin da kake idan ka sani zai sai zama da kansa idan ka sani zai ce to a kyale ka in kuma baka sani zai ce a rufe shagon ka sai ka je ka koya ka ji bai da abubuwan shi sa sai na umar da ake ta maganar sa ka karanta akhbaru umar akhbaru umar ka ga waye sai na umar da gaske to shi za mu tashi a tashi na ɗari uku ɗari hudu da uku a tawanuska kuma shi ne kitab na tara a cikin littafin da wato muka bubbiya domin a roƙon Allah maɗaukakin sarki ya wani jagoranci wajen biyawa daidai fassara daidai ba mu ikon aiki da abubuwan da za mu ji a inganta cikin rayuwarmu domin mu'amala ce mai wahalar gaske kaga yanzu in sai na umar ya zo ya ce sai ya je kwani ya tafi zanga ya tafi sabon gari ai iyayenmu a da mu sanin da muka yi mu iyayenmu a baya za ka ga 'yan kasuwa na da a iyaye da kakanni za ga duk ran da suka da kasuwa ko da asuba ko bayan magariba suna tafiya ɗaukan karatu haka ne za ga suna zuwa ɗaukan karatu shi za ga har yanzu a cikin gari akwai ragowar ire-iren su wanda ɗabi'a cikin ɗan kasuwa ne shi za ga ko boko ne ba amma da jikarsa ta zuwa makaranta zai je ɗauka karatu saboda kasuwancin da yake alaba sirar da yake ba wai da kayan da ya san inda ba za ta shiga ya san inda ba za ta shiga ba to saboda haka wannan suna da muhimmanci mu kiyaye kwarai da gaske mu kuma lura to kaga albuyon jam'i ne na albayu albayu to me yake kira da albayin kaga ba hauje sai ke siyar da siyarwa amma a larabci cewa suke mubadalatu malin bi malin li qasdi tamalluk mubadalatu malin bi malin li qasdi tamallukin wato wato a zuwa ayi mu'amala ayi canji tsakanin dukiya da dukiya amma da niyyar da niyyar mallaka wani zai ce mun je dukiya da dukiya kuma alhali wanda ya zo zai ce wannan wayar kuɗi zai bayar a bai ko to ita ma wayar sunan ta malu to shine ma'anar almalu shi kuma ma abu na biyu shine kullu shay'in lahu qima kullu shay'in lahu qima duk abin da yake da qima shi yake kira dukiya kaga ka fita kenan yanzu an dauke ma tunanin kuɗi kawai an bayyana da kyau ku to shi sa shi kansa cinikin sai ran tuna da nau'o'i guda uku anwa'u wato albayyin shi ne aka zo yin cinikin ko dai a saman a saman bi saman kuɗi da kuɗi ko kuma al-musman bil musman abun kuɗi da abun kuɗi kun ji na biyu na uku kuma as-samanu bil musman kuɗi da abun kuɗi ka zo yanzu ka zo da kuɗi za ka sai waya na in ka bani kuɗi zai ba ka kayan kuɗi ko wannan su ne anwa da suke kawo amma babban abin da nake zuwa kiyaye abubuwa guda uku shine abu na farko da ya zo gaya mana cewa wato ma'anar albai duk da zai kawo ga kina ya ce tarihu a wannan wani tarihun na baku daban da wasu malamai suka kawo amma a nan tarihu zai ce albuyon jam'u bai'i fiye da siyarwa jam'i ne na albai'u sai ce wajen ya da tilafi alwa'i an tattara shi saboda wato sassafawa nau'o'in da shi ne nau'in da na gaya muku الثمن بالثمن المثمن بالمثمن الثمن بالمثمن an fahimta da kyau ko wannan su ne to sai yake ga wani jibi ne kallon da shi kun ga akan na ce mubadalatu malum bi malin li qasdi tamalluki sai ka da wanda ya fito ki ko ka da jibiyin ka hadin sai yake naqalu milkin ila al-ghayri bi zamani wa kira'u qabuluhu sai yake wa yudlaku kullum minhu ma ala al-akhar sai yake mato walbai'u shine naqalu minkin ila al-ghairi bi thaman wai wato dauko fotajin mallakar wani ka dauke mallakar da wani yake da shi idan kana kajera wayoyin nan a gaban nan kana sai da su yanzu mallakar ka ce ina zo raba ka da wannan mallakar zai zai baka to shine yake naqalu minkin ila al-ghairi bi thaman ko da ba kai kake so ba wani zaka je mahaifiyar ka za ka ce ko mahaifin ka ko wanka ko kani ko budurwa ka ko matarka to ka gani sai ka bada kuɗi sai ce to na tsalu miskin ilal gairi bin zaman ka raba shi da mallakar da yake da ita ka ba wani amma ta hanyar kuɗi ni kuma na kusan wancan da zai jirgin da kawo uba da nasu malin limarin da kasiri zaman doki amma wannan din ma an ka haɗa yayi sai ce wa kira'u siyan kuma wannan siyarwa albaidi a kira'u kuma ce kabulu shine karba wa yudlaku kullum minhu ma ala al-akhar kowanne ana bawa kowanne a kira'u ka zai siye da siyarwa albai'u ma haka saboda haka ba laifi bane duk wanda ka bawa ma'anar kai an bayyana da kyau ko to to ka san duk abin da zai yi ko me bayan ka fara sanin jirgin na taba kai muku a karatun baya idan duk abin da za a magana a kansa bayan ka san ma'anarsa to da an zo wataƙila da alwa ɗinsa categories nasa to abu na uku da ake so ka sani shi ne ka san kuma hukuncin da a domin duk abin da zai je ba to yana fara cikin ɗayan biyar ne wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha ma'a ma'a makruha فالحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم kaga duk abin da zai zo na hukunci ko zai zama wajibi ko manduri ko kuma kana so haddasa zauna sosai in ba bai ka haddace ba sai ka ba kowanne keke wajibi ne keke sa haram an bayyana da kyau yau sannan kuma sai wato mu ba a mutahabi kijiyarsa makro sai kuma mu ba shi kuma shi kadai shi to duk abin da zai je zuwa musulunci ko me yake kana so ka fara kallon na ɗayan biyar din wajibi ne ko haramu mutahabi ne ko makaruri ko kuwa halal ne to sai zo nan gurin yace mashru'iyyatiha ko mashru'iyyataha shar'an tuwa ta be a jara'a ne qala Allah ta'ala zai cewa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kun ga halal ne kenan Allah ya halatta siye da siyarwa kasuwanci amma ba ya haramta riba wanda za mu zo wannan nau'in na farko duk inda za a je a zo a cikin su zai tafi wajen abubuwa kaza biyar ko shida a cikin su zai kai ya jalbadi ya kai ya komo wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta ya halatta siye da siyarwa amma ba ya haramta riba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku a tsakankanin ku ta hanyar barna illa an takuna tijarata sai dai kasuwanci da ku shi ma ya zama an tarafin minku da yarda junanku mai siyarwa ya yadda wanda za a siyarwa ya yadda wannan shi ne ka'ida ba zai zo yanzu kana neman abu ya zai siyarwa ka ce wallahi ce ka siyar abin nan ruwa a jalla nake wallahi ba kai ta ba filin ka ne kai kana da gida ba ni ban da wallahi ce ka siyar ba zai yi iya ba da ba wani ce wallahi ce ka siyar in ba haka ba ya zo kawai za a fara jini sai a ce a zununu gununu kenan ko yawwa kun ji wannan wa na hakimi bin hizam an karbo daga hakim dan hizam mun ji wannan zahabin kafin zuwan musulunci a cikin ka'aba ma yake yanzu dai mun ga bada wannan hakimu bin hizam sannan ya ce garu da yawa sai kuma da yayin yan da yayin musulunci bai wake ba sai da dai a kafirci da jahiliya ya muke karatu tun da yayin musulunci to ka ba ai an an sai an zamu garaba ta aulai ka badirin lahu sayyi'ati wa hasanatin wa kana lahu ghafurur rahima an nabi sallallahu alaihi wa sallam kala annabi kira da aminci Allah ta tabbata gare shi yace albayyani masu saye da siyarwa su biyu bin khiyari suna da zafi a tsakanin shi dama duk lokacin da za a ciniki ya abubuwa akan abubuwa uku ne mai siya mai siyarwa abin da za a siya wannan su ne sharaɗin kasuwanci guda uku mai siya abin da za a siya da kuma mai siya da mai siyarwa da abin da za a siya ko in ba da yana ai ba kasuwanci da wannan abubuwa uku ko ne biyu kuma kowane yana da sharaɗin sa duka daɗin wato karanta kitabul goyon kenan mutane da yawa ba sa son karatun mu'amala ko a cikin sa ake ta shirme za ku ji shirman mukan da muke yi mu'amalan nan kuma yadda kowa ya bazama yanzu kowa yake halal da yake haram dinnan ai wannan babu jibe ku da take sosai kuwa domin za ka kana ma biya wani lokacin kana ba da kurakurai ina kuma ga wanda baya biya shi za sai na umar shi za da kadimul islam zai karanta atbaru umar shi ma zai rika zuwa ya dau wannan salan cewa ya san alal da haram a sa malamai kawai malaman tsoro na fiqh a ɗebo su a zuba a ce su za su rika zuwa shi ma yi da ne in bai sani ba a ce zuwa ba ki wanda a yi biyu zai karanta ko ba zai karanta da zala duka ba to kan da kitabul goyon daga nan a ce to an yaye sai a tattaro su a ce an yaye duka an ce mu mutum ɗari yanzu ne an ba su workshop ko samina na tsawon sati kaza a kan albuyo wallahi da za a yi wannan ku a ta matsaloli da al'umma suke shiga na kunci Allah zai yayi domin da yawan matsalolin yan kasuwa suna sabbaba wa al'umma duk wanda yake mai tunani da hankali ya san da wannan ya kuma yadda suna sabbaba wa al'umma an bayyana da kyau ko to wannan hadisin yana da bayanin sa a gaba amma saboda akwai hadisin zamu kuma wai mai dace da cikakken kalmar sa sai mu wuce ana haka albayyan bil qiyas ma lam yatabarraka wanda ke yin kasuwanci mai je da siyarwa tana da zaɓi musu karbar su rabu ba wa ajma'ul muslimuna ala jawazil bay' musulmai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa ya halatta a yi biye da siyarwa ko tsakanin ɗa da uba ɗaya yana da abu ba ya ce yana so ya ce to ba ba duk da cewa akwai babun da cewa an cewa maluka ne a jika ko a maganar ciniki muke ba wai maganar mallaka ba inda uban zai kwace shi kenan an cewa maluka ne a jika ne mun yadda amma idan ta yana za abu gurin uba sai ne ya shi kenan kuma ya halatta da yi siya a kaka ya siya a kaka da a gaya wa sauran yan uwa cewa wani ya siya kuma ya zama mallakar kan wani ya zo daga baya ya ce na babansa to sai yake ma wal hikmatu taktabi hikmar ita take hukunta haka li'anna hajata al-insan gajinan domin bukatuwar dan adam ta ta'allaku bi ma fi yadi sahibi galiba shine hikmatu taktabi ne sai ce domin bukatar ɗan adam tana da alaƙa da abin da yake hannun ɗan uwansa mafi yawancin lokaci mafi yawancin lokaci za ga kawai zoben bala ya kuma gani a nan zai zai kai amma ya mun kyau zai ce na siyarwa ne shi ke nan kawai nawa ka kaza kaza ka gani ko kuma wata riga na ga ya sa yana sai da yadda ko ya ji sai ce ka amma ya mun kyau zai ce ai akwai irin ko ba haka ba shi ke nan shi ne ya gaya ma ni Allah hajjata ne insan domin bukatuwar ɗan adam ta ta'allaku bi ma fiye da sa'iri galibin yana da alaka da abin da yake hannun dan uwansa mafiya yawa ko a kasuwar ai hannun wani yake da kaje ka kana son zai ce kudin sa kaza in ka tafi mall ko wani supermarket shi ma an kaje zai ce wa kudin sa kaza shikenan kaga wannan ba mu da iskali a kan wannan to shine ma da yake ne wa sahibuhu qad la yabduluhu lahu shi kuma mai wannan abun ai tabbas ma ba zai wace ba domin kadi tana zuwa da ma'anoni da yawa takan yi ko tabbas ai ba zai wace ko kuma wata kila ba zai wace ba wata kila kuma zai iya wace domin zai iya gani a hannun zance ina so ya ce to ai ba komai gashi ya bani zai iya yiwa zai iya yiwa kuma ya ce a kudin sa kaza sai dai mun rage kun fahimta shi sa kadin amana tana da ma'anoni da ya kamata a kiyaye shine wasa'ibu qad la yabduluhu law ma abokin wannan abun takan yi ko da da jiyar wanne kai in ka zo ya ce shi ba zai jiyar ma ba kai ne zai jiyar ma ba shine qad la yabduluhu law fa bi tajriya al-bay'i wajen shar'anta fiye da jiyarwa ko sai ce wasilatu ila buluki al-gharabi sai ce wasila ce hanya ce shine wasila tsani zuwa ga wato samun samu dama ku ga yace kulubul bala me kenan da hausa bulugul maram abin da ake nema ko almarama ya abin da ake nema kenan to kaiwa zuwa ga abin da ake nema to sai ya ce ma wato ila bulugil garabi zuwa ga abin da mutum yake nema shi ma din algarb shi ne alhadar abin da kake da bata kake wato so ka samu min gairi harajin ba da da wani kunci ba in Allah ya dan dai kana da kuɗi da abin da kake bukata yanzu ka je kasuwa za ka samu in ko ba haka ban kada koto za an yi zuwa za su kama domin baka bi ta hanyar da ake mallakar abin da ake mallaka ta hanyar riba a duniya mun ji wannan ko to mun ji wannan gaba ba ne mutum sai yace alhaddu ala almuqatili in ma baka muraja'a ba wa Allah ko kan da wannan babun kai rika muraja'a domin ya zauna a fiye ne yanzu da kowa ya zama dan kasuwa ta karfin siya to zai zai za mu zo babun da zaka ga Allah yana sa ma albarka rika mamaki Allah zai sa ma albarka sosai alhaddu ala makatili faɗaitarwa a kan tsawarwarce-tsawarwarce shi ne nema tankan mai sana'a goma ya sai da yadda ya sai da yaɗi ya sai da fili ko ya sai da atamfa ya sai da gida ya sai da azurfa ko duka wala bane da yaɗi sai wunce azurfa an gane ko to saboda haka kaza wato wannan yana gaya ma cewa akwai ɗaikarwar da ake ma cewa adal makasi da abu abu da abubuwan da za ka tsoron da duka an yi jigara ta ku ɗaikar ka yi wannan duka ta gaya ma adal bin gidan ya rabi Allah wa adu adal nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi kira da amince Allah tabbata gare shi yace ma akala ahadun da aman sattu wani bai taba cin wani abinci ba inda yake khairan min an ya akula min amali yadi duk abin da zai ci ba abin da ya fi albarka ya fi alkhairi fiye da abin da ya ci ta hanyar wato aikin hannunsa aikin hannu duk abin da zaka je ka samu ka ci a cikin ka abin da ya fi alkhairi shine abin da kai wato da sana'ar hannunka nake sana'ar hannu har wanda ya dage ya je ilimi yanzu ya je rubuta ya yi ya rubuta ya bayar ai sana'a hannu ko ba ita bace ita ce ma'aikaci ne yanzu ya je ya yi aiki da hannu ai ba zuwa yake kwanta a ofis gida ba zuwa yake rubuce rubuce ya tura nan ya aika can ko da kwamfuta ce idan yi wannan kwamfuta ne da ne sai ya daddana ne shi ne sana'a hannu abin da zai je yanzu kawai aiki kwamfuta zai hawa ce kawai ba zuwa yake ofis ya zauna ya daddana da ni ai shi ne sana'ar hannu kai yanzu ka je ka zauna ba ka gan maka rikita a zo ba wallahi wallahi gaba ɗaya yanzu kwamfutar da rubuce ta ministry din gaba ɗaya ka lalata abubuwan da aka yi shekara arba'in baya ka rubuta su duka sai an zo an gyara wanda zai gyara ya gyara don wani ma ba zai gyara ba ka yi delete to ya yi delete on ya ka sa delete on ya danna kuma ba a sa shi a cikin drive ba sai inda ake kaiwa cikin jinsa babu ka ba ya zuci ma'aikata to so da kaga aje shi ma wanda zai je ofis yayi da nazari sana'ar hannu dan wani zai dauka wai ya fi maskari ko a wanda zai je kokolwarsa tana aiki hannun sa na shi ma sana'ar hannu to bara mu ji sai ce wa inna nabiyallahi daud alaihi salam kana yakulu min amali yadi domin annabi daud alaihi salatu wa salam ya kasance yana ci daga aikin hannunsa me sana'arsa kira ko makeri makeri annabi nuhu ba kafinta ko kaga abdulrashid yana dariya an zo gurin su an gane ko kana na jara ai annabi ya faɗa a wani hadisi cewa annabi nuhu kafinta ne shi sa muke gaya wa ai yan mata sai su ce duk da cewa yanzu yan wani sassan ba irin da dawo ne za a gansu sharawa suke amma da in kafin da ya zo zai take fitowa Allah amma yanzu rubuci suke yi ma domin wannan politin din dai kada ya kula ka mai da kai to wani ba ya za a ba ya canji zai koma neman mata domin yadda matar suke zuwa kuɗi suke samu zai zama magini shi sa in ba Allah ne ya tsare mutum ba zai ga ya shiga wani abu an fahimta da kyau to da haka wannan ji ko da ya shiga wanda abun koyo koma rashin magana daya saboda yanzu ya fara zamu akwai wanda ya biyo ta addu'a ran baki wai shi baya magana daya ne ai ka ji matsala na ji ajin da ka gano waka ga magana daya ka ji rabin baki yace wallahi shi babban matsalar da bai da alƙawari wai so yake na ji ba addu'a da rabba kai za ka gyara an gane ko to saboda haka za ka Allah yana buɗa musu musamman mu yanzu da Allah ya albarkace mu yanzu ban za a magana makonin a Najeriya ba Kano Allah zai ansa gandu ba wai a Kano ba ganda albasa ba a tsaye dole a kansu muna da zuwa amma matsalar za ka ga wasu ba sa mai da kai wasu kuma sun mai da kai haƙi sana'a ce mai rufin asiri duk abin da ake a rayuwa za ka yi wa kanka da ita Allah in dai mutum ya mai da kai sai me wanda sosai kuwa wanda ba in za ka in kana so ka gane ka je yanzu za a yi ba karama ko ba AC ba yi tirebi ka gane kuranta tsawo tamanin kafa uku ka ji ana magana dubu arba'in da biyar hamsin ina gaya ma in mara kuɗin sai a ce ma dubu a talatin misali ta haka wannan ma gidan kuɗi ne to ita ma sana'a ce ne rufin asiri sosai sai ne ɗinki ɗinki sana'a ce mai mahimmanci amma matsalar ita kuma da yawan su masu yin da ba ta modernizing abin da ya janyo kabintoci suka zama kwanto yanzu sun yi modernizing sun kawata abubuwan su za ka suna tsorawa a ko a social media sa a status sa a kaza kuma suna kawata abubuwan su sannan ana competition yanzu idan ka je kauga ba za ka tuna competition da tambulji tambulji suna yi da haruna misali da irin wannan guraren suna yi da sr haka kowa competition kowa in ka je ka ga wannan irin ko kujera shi ya fara yi wannan ya janyo da ra'a ta haɓaka amma ka je ka kalli telolin mu shi ba muna da teloli rututu ka je ka ga mutum ya iya ya kware amma ya gida humantar da kansa ga wani yaro ne ya taso yanzu tun ka haife shi shi tela ne amma shi ya yi modernizing kuma bai kai shi iyawa ba ko ba haka bane domin ya koma yanzu yana yin regime idan ya je za a yi ma wuya a yi ma aljihu mai bakin kada mai kaza duka wannan fake ɗinkin ne yana zaune creativity wayannan abubuwan ba su ake buƙata shi ne wato kasuwanci saboda haka wayannan abubuwan suna da muhimmanci a rika wayarwa da wato duk wanda ya taso kanin gare ya zuwa sana'a ko da waye ka nuna masa cewa hanyar rubun kabiri zai yi aure zai kaza zai kaza duka abin da ake a rayuwa zai wa kansa wannan yana da wani kwarai da gaske yana da wani mani amma abin da kai jiya sun kai da gama tana ba da kuɗi na wannan moni direda ko waye idan ya biyo babur zai ta idan ya samu za ga babur zai ta ba tana da zai haɓaka ba sai da nemo ta ila to zai je tsora ya zama capital din kasuwancin zama wallahi babur ko ga ya ga wani ya sa ke zuna kiwa zai je kala biyu da kuɗin wani direda kuma aka zo ana nema duk ido ya koma ciki saboda haka wannan yana da matukar mahimmanci wajen kulawa mu kiyaye da shi komi gini sana'ar gini ita ba za ka je ka ga mataki ya karba yanzu ya ɗauki salo kala kala wajen pop ko na saman nan da ake yi ka je ka ga saboda har sana ya yi da sana'a ce kullum yana ta kirkira abubuwa wannan wani ya shigo gidan abokin da nake waye maka wannan yalla wani yaro ne yana nan ko shekara ishirin bai ba don Allah ka haɗa ni shi ma gini ne sai ka ga sana'a sana haɓaka kuma ya yi wannan sana'a ta danji wasu suna da dabarun da yanzu sai fitar ma da kala ba tare da ya yi shirkiri ba mai kyau ba tare da yayi wannan barbaru ce je ya yi a wallahi da kansa zai yi kirge ya hada ya ce zai ba da kala kaza za ka hada kaza da kaza zai zama sai kan kana ta neman fentin ba za ka same shi ba domin shi kaɗai ya kirkire shi to duk wayannan sana'o'in ya kamata mutanen mu su rika ba da himma da su mai da kai kuma su rika sawa abin albarka sai Allah ya sa albarka to kun ga annabawa Allah sana'a ce annabi alaihi salatu wassalam sana'a sa kiwo kiwo dabbobi zai kana in ya dawo a biya shi kwanaki ba mun faɗa ba muka ce idan za a yi bincike bari kuma tuna mu idan aka ce a yi bincike akan mataki idan zai yi aure abdulrashid yanzu ya je neman aure sai aka ce a yi bincike a kansa me za ka binciko mala yakubu za ka ce ka yi bincike an ba ka amana sai za ka bincika a kan sana'ata halayyata da kuma mai da mu'amalarsa da mutane shi idan yana da aure fa akwai ƙarin da ya mun faɗi ƙarin ɗaya menene mu'amalarsa ba su ta zaka je ka tambaya ba in ka je ka tambayi mata jiki kiza a ba wuta na taɓa ba ku misali ba sai mala abubakar gumi ya taɓa fitowa ya ce wa mala lauya ce ake munafiki ne ni yace akara wa kan lauya ya ce mun ba ku taɓa gaya mun da yace ya yace matar da take cewa munafiki yace mala lauya yace yace mala ai mace in za ka ƙara aure kowa yake munafiki ne aure zai ƙara shi ne aka ce kuma ya ƙara ne a lokacin aka ce munafiki sai zai ce munafiki ne ni ba ka taɓa gaya mun ba don kaje ka tambayi matar malam ai ka riga uku kuma ai ba ita ke tambaya ba yau to kaga wannan shi ne to kaga akwai sana'a idan yana da sana'a shi kenan in dai mataki yana da sana'a bai kuma raina da bai yana yi zuciya ne to wannan in ya zo neman ta a bari domin mace ce da shi ba san me za ta yi ba wata an mai ya tara kwanan nan an haifa ko ba ta nawa za ta zuwa Allah nawa nawa aka yi gaji nan za ka ga wato yanzu da wai da komai yanzu ya zama yana ya fi karfin komai da komai ya fi karfin sa ana ga wani kilif da yake yawo na mala albani ke ban dariya yace zan dai yana ce da ya jura a wani gida yace yana san ya gidan da gidan ya je juro yace ba a ji a ga ba zai ba shi ba zai ba talaka ba sai bayan lokacin yana koki dan yola ya zo a wata kafin din da kasan da barbanci ya zo lokacin ba ya riga ya aure shi wannan mutumin ya hango shi yanzu a cikin mota ne mai sanyi ya je shi a ce masa da Allah a ba ma da hakuri lokacin wannan Allah ne ba amma yanzu ga dan wannan yana sa sai ya ce ni kuma nace sai ya nace ka je ka gaya mana ni kuma yanzu na fi karfin yan talaka ba za a aure ni ba yace duk amsar da na bayar yace ba ita ya kamata in faɗa ba yace ni ma zuciya ta yi zai na mai mutu da amsa irin ta su haka ne mana akwai wanda yawan kun san ki muna ina yawan faɗar sa muna harkar dawa da shi wallahi lokacin da zai aure ya tashi wannan abu aka rika yan uwan da zai yan boko sosai na san yana kallon mu wallahi ya san da shi ne sai wani lokacin yana bibiyar mu cewa wato suka rika magana ji zaki rubutu biro alƙalami zai rika baki ko rubutu zai rika miki kaza kaza kaza kaza wallahi dallahi ka san yanzu gaba ɗaya yayyan jama'a ba gidan da yake da rubun asiri irin gidansa wata ran matar zai da ta kasa hakuri da ta zo bayan ta ci abinci da nama sai ta ce oh ta ga yayarta ta ce sai ga shi a yau gidan an zo gidan da za a ci alƙalami da tawada bata manta ba amma idan ya ce wallahi ba auren da yake jin daɗin da duk cikin auren da yake irin nasu mace ce da ciki a ta ce za ta yi baba kuma yanzu abuja yake zuwa yawwa ba shi kenan ba to wannan kawai din su ya kamata a kalla ba wai kawai a kalli iyayen ba inda mutum yana da zuciya yana neman na kansa to babu laifi a bakiya inda da zuciya ne ai akwai masu kudin da ba su da zuciya za ga abin za kudin jinjin to ka ji wannan kenan to shi ne abin da ya kamata wato mu duba da kyau mu kiyaye to sai ya ce kaga wannan hadisin hadisi ne ingantacce wani abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya da annabi Allah ya tabbata a gare shi yace la an yahtadiba ahadukum huzmatan ala bari da ce da yan ku zai je ya yi kirare na kulli shine huzma din ya kullo shi ya tsoro a bayansa khairu shi ya ba alheri min an yi al'adam ne tambayi wani na ta isha ba ku wannan misalin wallahi abin da aka baka ba karu ba ya kudai kun za abin da wasu ɗabi'a su su kawai sai ka roƙe su za su baka amma sai ka roƙe su ba a sa haka in dai ba wanda ya zama ma dole ba kaman matar ka yanzu da ɗaya ai wannan ko sun roƙa ba matsala bane abin da sai kawai tambaya za ka yi za a yi da shi ka ga abin ya dace amma wanda ba dole ka ba ka ga yana da bukata ba ki kafin ya tambaya ya fa alheri sannan ba za ka sa shi ya rika yawan jin kunya da nauyi ba saboda haka wannan shi ya kamata to kaga saboda mai alayyadul uliya khairun minal yadul sufla domin matsalar wajen tambaya shine yace khairun min an yas'al an yas'ala ahadan fa yu'tiyahu aw yamna'u dan biyu ne karo shi mutum ko dai ya baka ko ya hana ka idan ya baka duk da haka zaka rika jin nauyi kudin ba zaka ci su da dadi ba idan kuma ya hana to kunya ta gama kama ka sannan kuma ka tona kanka asiri ba ai ba ba shine abin da kai to shi sa Allah ya fito a ba irin wayannan da la yasaluna nasa ilhafa Allah ya fito a ba su hadisi ne ibnu majah ya fitar da shi da imamu tirmidhi sai ke la ba ta bilgina liman ittaqa babu laifi ga wadata a cewa da mai kuɗi ne ga wanda yake da tsoron Allah shi za a ga muna yawan kalubalantawa cewa wasu karka take wai dan kana karantarwa ta addini ko kana kaza a ce wai kaza kai banda kai in dai halal da kai ma kai in da kuɗin ka na halal ka sa ke zina kawo abun hawa mai kyau duk wannan kuɗin da ake ja na yanki kai ma ka je ka ja ina gaya ma ka je ka sayi biredi mai kyau ka wani yana yana ba hankali ina ake wallahi da layi ya ka ba haka malam kuma haka ku domin danduna ne ai kun ga ina yawan faɗa wannan da da za ku gane na ji haushi wanda ya taɓa gani na a Owesu ya fito na fito da dawa yace a mana kuma da ku nace ki wulai da mu kana yana mun hankali nace mu haka Allah ya nace mu ba za mu ci biredi lokacin ma ɗari biyu da abu ne nace ni ba zan siya ba kaji mu banda mu a cikin biredi su kaɗai za su ci mu zuwa muka yi mu hau jaki mu rika sa riga daban wando daban shi ne kawo fahimta farkon ziyar limafi na gudun na wani abokin mu da muka karatu muka ji taba malam kamar kai a wannan nake tuta ki zan hawa to irin wayannan abubuwan ne ko da yaushe ko da yaushe masai da irin wayannan malaman wani ne bai ga wayar kawai yin gabatar da a cikin motsin na sai da gaske yanzu yana cewa ya gaita wai malamai a zuba man yadda ne ka dole rainin wayar shi zai ne tafi kago kurmi kenan tafi nan ga abin da zai shi ne mana shi ba zai shiga shokurai kan jimimon jibatu dubban da shi to saboda haka wannan ina umar bai mutace wanda tura suka kawo lokacin da suka zo suka samu musulmi a kasar hausa sai suka mai da malaman addini baya sai a bar malamin islamic da za a tashi karfe biyu sai ɗaya da kwata zai shiga ya tashi ga yara biyu masu yi sai su tsare shi abu ɗaya ba da kenan illar da suka yi wa addini farko zuwa lokacin da suka zo suka ga ai mutanen mu ba jahilai ba ne sun samu ɗan gudu a wannan lokacin ba ko kaya ba a jikin su amma an zuwa tattar mutumin arewa ya ɗauki takardu yana satu yana rubuta qur'ani aka ce daga ina yake kobowa yake daga ta kansa suka ce to billahi lalli wa'annan mutanen kuka wasu sai sun mallaki ba a Najeriya ba duniya ba kar ku bar su ilimi da mu abin da suka je karanta tarihi ka gani abin da suka ce kenan in aka ban mu muka yi ilimi da wuri shi za wai banda lalacewa mutum ya zo kalli alaran ma guda yana rubuta abu da kaka ce mai jahili illiterate kai ne illiterate wallahi jahilin murakkab la yadri wa la yadri annahu la yadri shine murakkab murakkabi amma alaran ma a cikin tsoro ka je ka same shi yana rubuta qur'ani da ka yana ma harji yana gaya ma cewa idan ka je guri kaza kumsa kuri kaza a je ma abdi a je ma alil baki da kaza a guri kaza yake zuwa duk wannan jahili kenan haba mana to illolin da turawa suka yi mana kenan sai suka zo suka ce ba za a sa ta a tsari na tsaron na gwamnati ba babu ai Allah ya cikin malai bayan shekarau ba dan ya mutu ba da abin da ya dore ko da an mutu wannan gurin aka yi sakaci gwamnati ta ɓalle a wannan lokacin da aka fara fito da alaran mumi a cikin alaran ma ne kai za a baka certificate na diploma ai da gaba ɗaya gari ya shiga da ma'aikata shi kenan kawai a bayan ɓangarorin duk da cewa wannan gwamnatin ma na ga kamar ta fara renovation cewa ana zuwa kaza kaza kaduna ma na ji sun fito da wannan tsarin cewa za a rika zuwa a ɗan ba su wani tsari da za a ba su takarda hakan ya yi kyau sosai da sosai wayan dan ba mutane bane su in ka je kiyama ko wuce ko wuce ne kai ba babba ba kana tafiya karatu na gunta idan ka je kiyama ba ruwan Allah da gobe sai shi ba ruwan da shi sai dai ka yi za a bokon ka ta tallafawa rayuwarka da rayuwar al'umma to wannan da ba wannan kuma da ba to kaga anan to sai yace an mu'adh bin abdullah bin qubayb an abi an abdi kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la ba ta jingina kaji babu wanda ya diga wadata ne manin ta kaga mai tsoron Allah yawa ga takawa ga gezuna ga kudi a aljihun da malam kai ga nutsuwa ga jera jiki in ya doye wuce ka ji turaren da bai wannan adina ga duniya haka na tashkira wa fil akhirati haka mu ba ƴan wai ku ta nan mu ma ta gara a mu nan da dan Allah ya dara mu da yarda Allah baka ga saboda muhimmancin wannan addu'ar ba idan aka zo tsakanin rukunin jama'a da hajarul aswad duk addu'ar da annabi yake yi gunan ji yana yi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban idan Allah ya amsa ma wannan a duniya shine zaka mutun ya mutu yana zuwa maka har ya mutu yana zuwa maka cikin rubun ajiri sannan ya koma zuwa ga Allah kuma ya tafi aljanna da yarda Allah iyayen mu za ga wani yayi haji goma sha biyar ashirin akwai wanda inda ya fara shekara talatin da kaza bai daina ba har sai da Allah ya karɓi rayuwarsa ko ya fara larurar ko ba ga Allah wannan aya alkhairi kuma har ya mutu yana cikin rubu asiri ko ya fi karfin komai to shi ne ba'atu na fi duniya haka na ta wa bin akhirati hasana wa qina azaban nar in Allah ya ma wannan ya gama ma komai shi sa duk wanda zai je umara ko haji ai wannan wasiyar kake wa kake duk addu'a da kake in ka zo kullu liman da hadara lafiya fata kai wanda annabi ya rike wannan gurin tana da fawaid sosai kawai kana zuwa gurin sai ka hakura ربنا آتنا في الدنيا حسنة إذا ذاك شيء هل كجي هذا ولا زوال كان زوال كما كي بسم الله كجي الله أكبر كدورة ده إن تلاوة كجي كجي كما إن أنتقل في بالي كجي كدورة ko me kake roƙa ka dora amma da ka kuma dawowa wannan gurin kar kai tsaye to wannan shi ne to sai yace wasiha kaji ko abu na biyu da lafiya liman ittaqa lafiya a gurin wanda yake tsoron Allah shi ma khairun min al-gina eh ga tsoron Allah ga lafiya bai da komai amma lafiyar salau amma yana da wadatar zuci shi ma wato ko kuma a ce lafiyar kawai ga mai tsoron Allah ta fi wadatar idan iya lafiya dan mun yi magana a karatun mu na lahadi cewa wani yana mita ya rike wa Allah mita wai bai da komai lafiyar salau ba ko yanzu ya ce ba wai sai ta kafin da takwas wai har yau bai a to shi kenan tun da kayi ta kafin takwas dai na za ka kenan har yau baka ga komai ba to kaga wannan shi ma yana da fa'ida a kiyaye na uku wa ibun nafsi min al-na'im da samun nutsuwar rai da tsuwar zuciya daga ni'imomin da Allah ya yi wa mutum wato abin nufi wa ibun nafsi da kuma nutsuwar rai shi ma min al-na'im yana daga cikin ni'imomi shikenan ko kuma da nutsuwar rai daga ni'imomin da Allah ya yi maka duka fasarorin biyu za ka iya to na gaba alhatu ala littisal fi talabil ma'isha kwadaitarwa dangane da tsoruwarta shi ma iktisal kusan makasin da amma iktisal shine wato neman tattali ko abin da yake economy economy sai da fi talabil ma'isha wajen neman abubuwan rayuwa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس يا كتار مدني اتقوا الله وجاي الله وجدور الله وأجملوا في الطلب وكيوتة وجن نيمة kaji dai ya dawo kan kitabul goyon din in za ka yi neman ba yake haram yake haram ba wai zai mutum ya zo yanzu ya ci kafashi ko ki dina da yaji wai wai wai ya rufe yin dalili wannan dalili ne a ina dalili ne ba da dalili duk barawo bai dalili sai ga wai ya ji wai zai ce ya rasa yadda zai yi in ana yin dalili da za ka duk ba hakuri yake ba kowa da gani hakuri yake yi inda haka ake yi da kai ma baka kawo wannan matakin ba da tun an je ba ka lahira domin akwai wanda sun fi ka kunci ko ba ce komai ba za ka ji abin da kai ji wani lokacin ana hira da su sai ce wai mutum ya rasa yadda zai yi an wani ya fage da cewa wai gaba ɗaya mutu an bambam barayi shi ne babba sai aka ce ka kwace wasu su kuma ka mai da su marayu su ma domin garin wannan zai kake da gidan ko aka bane to dan ma ka kuma barin wasu da marai to sai annabi ya ce wa ajmilu bi talabi ku kyautata wajen nema ma inna nafsa domin kowanne rai dan ta muta ba za ta taba mutuwa ba hatta ta tauhiya rizqaha har sai ta cika arzikinta kowanne rai sai ya gina arzikinsa zai koma ga Allah ba ne mutum kowanne rai shi za a goni yana rashin lafiya kwana goma baya ci baya sha amma ran da zai mutu sai ku ji ya samu sauki an ba shi ruwa har ya ci abinci to na karshe ne ba ne mu ko ka ji wani an dai akwai wani bawan Allah wani Allah ramma kwanan nan ma ya zunci ya shi ma Allah ramma a nan ko wannan tara yace shekara tara tara yake mu ko tara ko goma ja yake suna jinyarsa komai sai dai a yi bakwara layi yace amma wallahi rabbi zai mutu sai mi ke kafar da yin zauna sai an yi na karshe ai sai an yi na karshe ana ta murna duk ba su samu zuwa ba ana ta murna baba ya samu sauki a ce da saukin tafiya ne wane mutum to ka gani wa in abda anha ko da ya yi jinkiri ga barin abun misali abin yana nan wata ila da an kawo masa yogurt ko kurfai da yogurt ko kaza sama da kwana biyar bai sha ba amma ran da zai rufu ko dab da zai rufu ga an zuba wa yaya da kuma ana kai tunani sai dai ba a tura mata hanci ko ta baki ko kaza amma yanzu da kansa yake a zuba wa yaya ko da ya yi jinkiri bai ja ba da yanzu to in lokacin tafiya ya ce ya gaba da arzikinsa dama ya hadisi ibn mas'ud haka ya nuna ku za a rubuta arzikinsa da ajalinsa dan wuta ne ko dan aljanna duk sai an yi wannan sai yace fattakulla sai annabi ya kuma maimaitawa ku kiyaye Allah wa azmilu fi talabi ku kyautata wajen nema khudu ma Allah sai annabi ya ce to ku riƙe abin da ya halatta to ku rike abin da duk ya halatta kun ga an ba da kofa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba sai dai khudhu ma Allah wa da'u ma haruma ku kyale abin da duk ya haramta kuma duk abin da yake haramun ne ko mulan ne ku kyale shi الحد على الصدق والتحذير من الكذب ga wani kalubale da yake kawo lalacewa ikanani shi ne annabi yake ma da yake kai kwaɗaitarwa don gani da yin gaskiya wajen kasuwanci da wata hadi da tsoratarwa mina da kajibi a wuta yin karya alhaƙini bin hijab an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga irin magana da jiya ko malam muhammad kaga hadisin hakim bin hijab ne a canji amma ta kawo shi da jiri kamar misalin da na baku ko ku zai bai ce mun je Shoprite da Abba gobe ya ce ma mun je da Abdul Halim jibi kuma ya ce ma mun je da Abba da ummansa ai duk magana ɗaya ce wata ran kuma ya ce ya haɗo mu duka sai ka ce ai ƙarya ran nan kai mun ƙarya ka ce ka je Shoprite ka kuma mun ƙarya ka ce kun je kai da kanin ka ai ba ƙarya a ciki raba ma da ce da ce ko to shi ne ta mora ba su gane ba zai ce hadisin ya fi kawai irin da ne shi ne dai an fahimta da kyau to saboda haka kaga hakim bin Imam ya ga hadisin cikakke a nan yace kana yace albayya ani bin qiyas yan kasuwa mai tsaye da siyarwa suna kan zaɓi za mu zo mu biya ƙarƙa fa wato nan gaba nan da sati biyu ko uku yadda zai raba raban shi zaɓi kala uku akwai siyarul majlis akwai siyarul sharfi akwai siyarul aidi ko khiyarul gabl misali albayyani bil khiyar malam yadda farata masu kasuwanci suna wato kana da zaɓi da mai siye da mai siyarwa suna da zaɓi mutukar ba su rabu ba shi ne khiyarul majlisin shi da Abdullahi da Umar in kuka yi ciniki kuna gamawa zai tashi da gurin da yake zai shiga shago ya je dawo shi ya rawaito yana da ruwa ya hadisi in ya je dawo shi ke na ga wajen jiwa kai saka ce ka ba ta amma ba da kiyawa ke da wannan tsarin da ya ayyuha alladina amanu auku bil uqul kawai aka yi yayi amma ibn umar shi a fahimtar da in yau kai tilki idan ya tashi ko aka yi wata hira bayan an gama tilkin yanzu ya ka dauko wata hira misali sai a dauko hira siyasa an gama tilkin to wannan abin ya shiga ya zama shamaki jirgi ya kuri akwai wannan magana kiyaru shi kuma na biyu kafin mu zo kan zangaya muku shine shi kuma ka je biyo wa yaro takalmi ka ce to in na je na gwada bai masa ba zan dade da ka je ana gwadawa bai bai maka nan sai ka dade ya halatta amma da yace kace yace in kaje ka gwada ba bai baka dare shi da kaje sai ka ban masa saboda ran sallah ne yace sai da ya gama yawon sallah ne ya yi gudu gudu da shi kace ai bai ba yana da dama yace bai da ba domin ba haka aka yi kun bayyana da kyau ko kaje ka sai bulaka kace idan na je na zuba ruwa baya rike zafi zan dawo da shi yace ya yarda kaje baya rike zafi gada da shi ya halatta shi kenan kiyaru sharri kenan shi za ake zuwa wannan sakar hajji wayar idan ba ta rike taji zan dawo ma da ina ina ina shi kenan idan tana zuba shaddar nan zan dawo da ita na yadda yau haka ba take suna ta yi zuba da fata ba zuba wallahi sai na biya ban bage suna ba to a kira din already ai kamar misali ko tabi ya ba da wata amsa misali sai yake mutum ne mutum ne kun bai dama kuma za ka wanke kayan ne kuma ɗinka ba ba da wani abu da ka wanke ki ba dole sai ka ɗinka mutum ne ka je za ku yadda masu kankana suke yi yanzu sai ya samu guda ɗaya sai ya raba ta biyu sai ganta jajir in ka zo wuciya ta ɗau hankalinka a shari'a idan ka je ka sai kwallo ko baka ce mata kaza ba idan ka je ka gaba irin wannan jarbaci ya halatta ka biyar domin wannan yaudara ce kamata ya ta ɗauki da ita kaɗai ke zan shi ne ka'ida idan ya zo wannan kaga idan aka yi ciniki wannan na daban aka yi haka wuta mini yake yake haɗin shi da yi ya ta tallan irin da kake so in ba ta kai ta girma ba ba to za ka tuna wannan ke gantaka sai kawai a je sai a samo jajawur mai yashi sai a baka lada in ka je wucewa sai ta baka ya kai awa musamman kana azumi ka dauka da irin da shekara hudu ya sai ka gaita yayin wuciyar ko bara to wallahi a shari'a mala wajen yin shi kamar masa haka mai dankali idan ka gan su manya manya kula kula shi ba da masu tumatir can kasan ya ji ya zuba wasu wasu wasu masu corona virus a kasa suna can a ciki to shi ma idan ka nuna da sama haka ce duk wannan shi ne kasuwanci kuma a haka ake yi da haka ake wanda kuma bai halatta ba to kaga wannan shi ne to sai yake ne wa in katama to gashi nan fa in sadaka wa bayyana idan suka yi gaskiya duk su biyun kenan ba ne iya da ba iya da ce ba har ne ce idan mai biya yayi gaskiya ne siyarwa ma yayi gaskiya sai annabi alaihi salatu wasalam yace wa bayyana suka bayyana aibun abun su sai annabi yace buri ka lahu ma fi bai ma za a sa musu albarka a kasuwancin ta ina mai siyarwa zai yi gaskiya shine fito da abin da yake fili ko idan tumatir ne ya fito da fili manya ne har kasa ba manya ne dankali har kasa ba manya ne kankanan nan in ka ga dama a kula ba a zaƙulu in aka yi wannan ta ta fita ta yi ba da ta yi ba ruwanka da wannan ta dorawa to ina mai siya zai yi gaskiya shi kuma shi kuma kada ya so ka mara kyau a tsakiya ko ba a yi ba ga kuɗi da yawa ya zan cuce ka sai ya ce to wallahi sai shi ma ya baki akai ko sai dan da dan kuɗin da yawa kawai irgawa sai an je siyan ɗaiɗai ne siyan ɗaiɗai ne yake ganin ne to kaga shi ma idan mutum ya ji tsoron Allah ya ce kai wannan duk da cuta da aka yi wani tijari to sai Allah ya sa ma albarka shi ma shi ne buri ga lahu ba duk tubiyin kowa Allah ya masa albarka shi ba in ma cikin kasuwanci wa in kata ba in ko suka yi ha'inci suka ɓoye wa kada ba suka je ka ƙarya ya ce wallahi ni ma ban siya haka ba wannan mukamata da ake faɗa ko yawwa kaga ba haramun bane mukamata amma idan ka zo abin naira uku yace naira goma kace naira tara da Allah yace wallahi shi ba ban siya haka ba ƙarya ne ba ƙarya bane kuma ba haramun bane ayi mukamata amma ya yi gare ka domin kai ban siya haka ba sai ka dauka cewa ka sunce shi kasa da haka ko ba haka ba domin wannan abin abin abin din da ya kawo ba shi zai ihtimalin shi zai tsawo hankalinka yawwa domin zuwa dan lokaci yayi sai ce wa kaza ba muhikat barakatu bayrima za a shafi albarkar kasuwanci ana kuma ta bin ayar kala ta bi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula al muslim abul muslim musulmi dan uwan musulmi ne wala yahillu muslimin ba'a lil akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lahu baya halatta ga musulmi ba'a lil akhihi ne sai da wani abu ko zai sai wani abu gurin wato dan uwansa zai siyar kenan wato bi aibun da aibu a cikin abu illa bayyana hula ba sai sai haji ba mata rike ta yi ka gaya ba to zan siya ma amma ba ta rike ta ba zai da ba shekaran jiya wata na kurmi na je take mun ko mu littafi a kurmi sai na ga wata waya ta da da waya ana tarki ba da ita ce kwanan da ɗaya ba ba ta rike tafi kuma sai da na gaya ba suna ta bugawa dari takwas da kake irin wannan ne ka garin kan gazonci tace zuwan da wai daga darmara take zuwa tace zuwa ji sai bata same shi ba saboda haka kun mota ta ba sai ka biya ni wallahi wai kuma gaba ɗaya ba da na cikin cikin dubu biyu ɗari takwas za ka biya ta ka je ɗari takwas kuma wajen zuwa to kaga rashin sanin kasuwanci ya jefa ta ya jefa cikin wato abin da bai kamata ba to illa bayyana hu lahu ba ce sai ka ga yamar in kai ma bayani ne ya dawo kana da jira din ka ce ba kai ba ko bai zai yi a jara'a ko tafiya zai ce Allah ya isa don wani abu da karshe abin da zai ce ba kenan ba abin da Allah zai ba ai da ba ya isa domin ka bi jira abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dajin sa wannan mai kuskure Allah ya kuskure sarki ya yi mana sati mai zuwa alwajir ne shine ko a kaban da yayi kamar karshen wata ko a kamun jira'i ko da eh a kamun jira'i ta ce mai zuwa talatin ga wata rana ita a kamun jira'i kun ga mun taba kira sai a dora da azuki abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna da gogon gidi da sunayen da kyawawa da zuwa kun zama ɗaukaka Allah wanda kuke sarki ya biya mana bukatun mu na kai akwai yan uwa guda biyu da za su yi aure akwai mu'azzam Ibrahim Abdullahi Salihu ina ji za a yi ranar lahadi sha ɗaya da rabi ko sha ɗaya na za a zabar ko sha ɗaya da rabi a masallacin margin kaɗa insha Allah ta'ala sannan akwai hallin rubaita amma shi nata na ga ya biyo min shi kuma sai sabon wata ina ji sai wuri da wata kamar haka eh ina ji sai mu kyale na ta sai yaro abun dabda da muna ko Allah ka kucin sarki waɗanda ta ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ya tallafa mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon buje mata Allah ka ba mu damuna mai albarka muna ko hujji da sunayen da ta kyawawa da ko da kokaka waɗanda suka sa kasuwanci da sana'a a gaba Allah ya tallafa mu masu neman aiki Allah ka taimake su waɗanda suke jarabawa ko suka yi Allah ka agaza mu masu karatu a jami'o'i da jami'o'i da tushen Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka wasu lafiya wajen mu da lafiya Allah ka inganta lafiya mu Allah ka kara ruwa mana asiri duniya da lahira kuncin rayuwa da al'umma da ke ciki da tsadar rayuwa Allah ka yaye mu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.